ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 16 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da 6 ga watan julai shekara ta 2001 insha Allah ta'ala za mu fara karatun littafin tamamul minna في التعليق على فقه السنة للشيخ المحدث العلامة النحرير أبي عبد الرحمن محمد ابن نوح ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه me yiwa kai da ke saurare na ko kake kallo na a yanzu ka ce me ye zafi ya ba za a fara karantar da mutane arba'una hadith ko littafin bulogul maram ba ko qawaidi ko ahlari yaya za a ɗauko wani katon littafi me yiwa kai baka san shi ba za a saka karatun shi to kai kenan amma ɗaliban da ake karantarwa wannan karatun da ka gani an fara karantar da su a makarantar darul hadith tun ainihin yau shekaru goma da suka wuce an fara wannan karatu hijira annabi na da shekara 1411 wanda ya daidai da 1991 daidai da shekara goma ko shekara goma sha ɗaya aka buɗe aji ana karantar da ƙira'a ana karantar da tajwidi da littafin risala na fiqhun malikiya da riyadu salihina da blogul maram da dai littattafai da dama to karatu ya karatu hadda iziya lokacin a sauke wannan littafi a shiga wannan a sauke wannan a shiga wannan har aka yi shawarar da aka saka littafin muwatta da kuma littafin fiqhu sunna na al-sheikh said sabiq ana nan ana wannan karatu din nan in Allah so duk ranar asabar lahadi kamar yadda ainihin kake ji a yanzu to in muna karatun littafin fiqh sunna lokaci ya lokaci na kan ɗauko abubuwan da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake kawowa a cikin littafin tamamul minna dangane da faɗakarwa da ta'aliki da sharhi da yakan yi wa ainihin littafin fiqh sunna to sai muka ga cewa akwai wata shimfiɗa mai matuƙar muhimmanci wadda shi malam muhammad nasiruddin al-albani ya yi ta game da ilimin usulul fiqhi da ilimin alqawaidul fiqhiyya da ilimin mustalahul hadisi waɗannan ilmomi guda uku usulul fiqhi alqawaidul fiqhiyya mustalahul hadisi dukkaninsu suna da matukar muhimmanci to sai ya kawo wasu fa'idoji ya tattara su waɗanda ya tsinto su ne daga littattafai da dama na ilimin hadisi da ilimin ainihin usulul fiqhi da makamantansu to wannan muqaddima sai muka karanta ta a ainihin markazu salafiya a tudun wadar zaria kamar shekaru uku da suka wuce aka karance ta tsab aka sauke ta sai dai kuma ba a ɗauka ko ɗaya a bidiyo ko audio ba to shine shawara ta shawara cewa waɗanda ake karantar da wannan littafin waɗanda suke su kansu malamai ne suna wa'azi suna karantar da maza da matan aure da yara 'yan mata da samari da ƙananan 'yan islamiyya suna buƙatar su samu haske game da abin da ke da alaƙa game da ilimin fiƙihu game da ilimin usulul fiqhi game da ilimin mustalahul hadis kanikancin hadisi to shine sai muka ga dacewar a zo a sake maimaita wannan karatun da an yi shi fiye da kamar shekaru biyu ko uku da suka wuce don ya samu ya shiga cikin kasar na video da na audio don ya zama tunasarwa ga waɗanda aka karantar ya zama faɗakarwa ga wanda dama ya sani ya kuma zama karantarwa da kai gare ka da kake saurare na wanda mai yiwa kai zaka ga cewa baka ma san wannan abu ba kullum abin da muke gaya wa mutane wannan da'awa an daɗe ana yin ta anan ma an zalunce ta ne da ba ku ji labarinta a ko'ina ba sai a je a baku mugun labari za mu zo muna cikin karatu sai a cikin karatun nan sai a zo kan hadisi ko aya ko magana malamin fikihu sai ya ce kaza wannan kaza ɗin da ya faɗi ba wai shi muka zauna karantarwa ba mu littafin muke karantarwa to amma ana cikin karatun littafin sai a zo kan matsalar to mu in muka wuce ta to mun wuce ta kenan to amma mai yiwa kai da ike fitinanne ne sai ka ɗauki wannan matsalar sai ka je da ita wurin shugaba kaza wurin yallaɓai kaza wurin ranka ya daɗe kaza ai ka ji ma yanzu ga wa'azin da ake gama abin da ake cewa kamar wai wannan matsalar kadai ake wa'azi a kanta to shikenan sai kuma munafukai daga cikin waɗanda ba sa bincike sai su je suna cewa ai yanzu kuma ma ga wai matsalar da aka ɗauko ana wa'azi ba za a yi karantarwa akan kaza ba ba za a yi wa'azi akan kaza ba da a ce ka yi bincike da ya fi maka alheri kamar yadda Allah ya ce in ja akun fasikun bi naba'in fatabayyanu in wani dan banza dan wofi ya zo da labari Allah ya ce ku nemi bayani ku yi bincike an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina kar ku afka wasu mutane da rashin sani ku waye gari akan danyen aikin da kuka yi kuna masu nadama shi yasa wannan da'awar yadda kake jinta a kasar din an dade ana yi ba rana tsaka bane don haka kai littafin da kake tunanin a sa an riga an karantar da ɗaliban makarantar to wane irin sakarci ne a ce misali tun kana primary 4 an karantar da kai Mr. Giwa is a trader kuma sai ka je 100 level ka shiga jami'a kuma sai a sake ce maka za a koya maka english mr giwa is a trader to kai baka da jali mai karfi a trader ka kullum kai kenan mr giwa is a trader ba za ka ci gaba ba jama'a mun gane wannan da kyau kana primary 6 an karantar da kai present tense past tense su kenan kwaya biyu sai ka shiga secondary sai aka kara maka da past participle da present tense da kaza kaza ma'ana karin ilimi kenan saboda haka mu mun daɗe mu ne ba alfahari muke ba mun daɗe muna yin karatun ne kai ne mai yiwa yau ne ka gane addini to sai ka zo muna nan da ajin sababbin tuba ma waɗanda yau suka karɓi kalma ana koya musu sallah da tsarki ko kawa'idi ma ba su kai imanin su ya iya ba sai ana koya musu a aikace duk irin waɗannan akwai amma ba za ka ce dole waɗanda ke jami'a su ruguza karatunsu na jami'a su dawo su daidaita da kai da kake koyon yaƙi da jahilci don ka iya sa hannu a takardar da ainihin ake aiko maka daga gari kaza jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu littafin fiqh sunna littafi ne wanda wani hamshaki gogagge kwararren malami a ilimin fiqh ya rubuta shi shine ash-shaykhul allama as-sayyidu sabiq wannan malami mutumin ƙasar masar ne balarabe ne ya rasu a bara allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya rasu a ainihin garin makka a nan aka yi jana'izar shi aka binne shi malami ne daga cikin malaman ƙungiyar ikhwanul muslimuna yan uwa musulmi kullum muna gaya muku yan shi'a zindikai yan ƙasar najeriya nan sai suka aru wannan sunan yan uwa musulmi wai suna cewa su ne yan uwa musulmi musu albani muhammad nasiruddini da muhammad awwal adam da sauranmu mu ne 'yan ikhwanul muslimuna mu ne 'yan uwa musulmi jama'a mun gane wannan da kyau ko amma sai suka ɗauko sunan sai suka zo sai suka kawo shi'anci don haka har yanzu da ike miyagu ne a cikin da'awarsu har yanzu in suka tashi rubutawa za su sanarwa za su jawabi za su sai su ce 'yan uwa musulmi mu mu ne 'yan ikhwanul muslimuna to wannan kungiya ta ikhwanul muslimuna kungiya ce da aka kafa ta dan te jihadi te da'awa ta yada addini akwai kwararrun injiniyoyi da sojoji da lauyoyi da malaman qur'ani da malaman fikihu da yan boko da yan arabiya da yan kasuwa duk a cikin ta kasan masa to tafiya sai ta tafiya sai suka ga ya kamata kuma a rinka ana hadawa da rubuce rubuce shine aka samu irin su ainihin sayyid qutb sai ya zo ya tafsirin alqur'ani fi zilalil qur'an in the shade of Quran inuwar alkur'ani ma'ana saidu kutub ya ce yana rayuwa ne shi a inuwar alkur'ani ya yi wannan tafsiri a mujalladi takwas ko kuma mujalladi shida mai gajeren mai dogon bugu aka zo aka samu irin su al'allamatu yusuf al-qardawi shi kuma ya zo ya rubuta littafi fiqhu zaka wanda yake wannan littafi aiki ne da ya sakamakon magistrate da ya samu wato abin nan masters nashi jama'a mun gane ana nan tafiya ta tafiya kuma yusuf al-qardawi ya rubuta littafai ga sunan da dama allah kaɗai ya san iyakarsu alhalal wal haram ne wane ne ga shi nan littattafai da yawa to sai da sabik shi kuma sai ya rubuta ainihin littafin fiqh sunna fiqh sunna a yayin da duniya bata ainihin saba ganin fiqh irin wannan ba shine ayi maganar fiqh a kawo dalili ayi maganar fiqh a kawo dalili ayi maganar fiqh a kawo wane ya ce wane ya ce daga ƙarshe ko dai a sake ka ka tafi ka iya bincikawa ka gano wadda take daidai ko kuma malamin ya nuna maka wadda take daidai wannan littafi da sai da sabi ya rubuta shi a ƙashin gaskiya ba ƙaramar baiwa ba ce babbar baiwa ce cikakkiyar baiwa ta faɗakar da matasa da dama allah maɗaukakin sarki ya ji ƙan saidu sabik ana nan a wannan hali muhammad nasiruddin albani albani babba yana karantar da almajiran shi sai ainihin yana dan gyare-gyare a fiqh sunna ya ce musu hadisi kaza akwai dan matsala kaza matsala kaza ta fiqh da malamin ya tattauna ba haka take ba saboda hadisin da ya dogara da ita ba daidai ya fassara shi ba ko kuma wannan ainihin hadisin bai inganta ba to shine waɗannan ta'alikat yan gyare-gyare da yake yi shine sai ya zan ya gyara dukkanin littafin to a farko fiqh sunna ana buga shi ne a yan qita'at kananan yanki yanki ana buga shi guda tara ko goma to sai malam da ya gyara shi ne sai bayar a buga sai ya sanya mishi suna tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunna cikon baiwar da Allah ya yi mana wato fiqhi sunna baiwa ce gare mu to amma baiwar akwai dan gyare-gyare akwai dan na ƙasa da ta samu sai ce to ga ƙarashi ga cikon wannan baiwa game da ta'aliki kamar sharhi da yan gyare-gyare ga fiqhi sunna to littafin fiqhi sunna ya samu kanshi a halin maraici saboda an samu wani hamshakin malamin fiƙihu a ƙasar nan ya taɓa sukar littafin ya ce ai littafin fiƙihu sunna yana da haɗari ba don komai ba saboda ya ce mutum biyu za su iya yin sallar juma'a ya ce to kun ga wannan ba daidai ba ne wannan magana da ya faɗi sai aka samu waɗanda suke 'yan amshin shata ne daga cikin malumma sai suka karɓa duk inda suka je suka kafa duron wa'azi duk inda suka je suka hau ainihin mimbarin wa'azi sai su ci gaba da cewa a yi hankali da littafin fiqh sunna da ka tambaye su su ma sai su faɗi kamar yadda wancan ya faɗi shi wancan mujtahidi ne su kwa muƙalladai ne to mujtahidi in yi magana shi gwamnatin kanshi ne a cikin ilimi yana da 'yancin ya faɗi abin da ya ga daidai ne kai ko ba za ka ari maganar mujtahidi ka ba da fatawa da ita ba sai dai ka bari ran da ka zama mujtahidin kanka kai fatawa in ko ba haka ba in ka nakalto maganar ka ce wane ya ce jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai suka ci gaba sai wannan ya sanya wa littafin fiqh sunna bakin jini a ƙasar nan tare da cewa matsalar da aka zarge shi a ita daidai ce domin babu wani dalili gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa a cikin ilimi ingantacce wanda ya hana a yi sallar juma'a mutum biyu liman ya zo masallaci wane ya zo ladan ne ko ba ladan ba jama'a ba su zo ba su biyu sai su yi sallar su ta juma'a hudu ba ta samu a yi ayin ba ta samu ba a yi sallar raka a biyu a fita sallar juma'a ta yi daren dakam sai da sabit ba shi ya faɗi wannan magana ba shi ma ɗaukowa yi daga littafin arraudatun nadiyya wanda ainihin malam siddiq hassan khani wani babban malami ne ya rasu wajen shekara ɗari da wani abu jama'ar musulmi mun gane wannan kuma shahararren matsala ce wannan a cikin fiqhu kowa ya karatun fiqhul muqaran ya san akwai matsalar in wani malami babba kafa shi ta zame bai kamata kai kuma ka zo daidai inda ya zame din nan kai ma ka taka ku zame tare ba ba haka ake ilimi ba kamata ya ku tsaya ku duba shin kun kai yadda za ku iya dubawa ku yi hukunci game da littafin fiqh sunna sai ku yi hukuncin kanku a'a ba ku kai ba kar ku ɗauko magana wani ku je ku yi ta ainihin ta'adi da ita ni ko Muhammad Awwal Adam cewa nake duk wani ainihin littafin fiqhu na malikiya ko ba na malikiya ba na shafi'iya ko na wace mazhaba hanafiya hanabila kowace mazhaba duk wani littafin fiqhu daga cikin littattafan nan babu wanda za ka samu ya gaza daga ainihin abin da ake zargin mai fiƙihu sunna a kai ma'ana in ana ganin kadai dan mai fiƙihu sunna ya yi kuskure in ma da magana ta tabbata kuskure ce a ce saboda wannan magana an soke shi to sai a ce littattafan fiƙihu sauran kwa duk gaba ɗaya tuna an soke su kenan to ina fatan ko ba za a samu mai faɗin haka ba sai dai wanda ya sha ƙwaya ka ce an soke littattafan fiƙihu gaba ɗaya sai in kanka ne ya buga to in dai ku sauran littattafan fiqhu ba a soke su ba dan mai muktasar ya ce kaza mai ahlari ya ce kaza yanzu ga magana da mai ahlari ya faɗi ya ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wanda ya salla ba tare da alwala ba da gangan ya ce wannan kafiri ne shehu dan hodiyo sai da ya mishi raddi a cikin littafin wasiqatul ikhwan ya ce wannan magana abdurrahman al-akhdari kadai aka samu ya faɗe ta ya saba wa malaman farko ya saba wa 'yan baya babu wani malami da aka samu ya taba cewa wanda ya sallah ba tare da alwala ba ya zama kafiri sai abdurrahman mai akhdari ya ce abin da malamai suka ce wanda duk ya sallah ba tare da alwala ba yana mai musun wajabcin alwala wannan ya zama kafiri amma wanda ya sallah ba tare da alwala ba a halin ya san alwala farilla ce sai a ce wannan mai laifi ne sallar shi ba ba amma bai kai a kafirta shi ba to yanzu sai a ce kadai saboda dan fodiyo ya kama mai ahalari da wannan kuskuren sai a ce to an soke ahalari to in ko za a ce an soke ahalari saboda wannan magana to sauran littattafan fiqhu ma an soke su to ko kamar yadda na faɗi ina ƙara maimaitawa sai dai mahaukaci ya faɗi wannan magana to in ko ba a ce an soke littattafan fiqhun nan da ke yawo a ƙarƙashin mutane ba dan suna da kurakurai a ciki babu yadda za a yi a ce mai fiqhu sunna kadai kashin shi da wari amma sauran kashin jama'ar malaman fiqhu kanshi ne da shi babu yadda za a ce an soke fiqhu sunna ba a soke sauran ba tare da cewa kashi ɗari bisa ɗari babu shakka fiƙihu sunna ya fi dillita tafan fiƙihun nan inganci domin shi magana yake kawo dalili ya tabbata dalilin nan ko bai tabbata ba amma dai yana kawo dalili sauran littattafan fa ba su kawo dalili don haka malam ahmad al-gumari ya ce ya tashi yi wa risala sharhi da ta'aliki yana kawo dalilai ayoyi da qur'ani da hadisai saboda me ya ce duk daga cikin littattafan fiqhu babu littattafan fiqhun mazhabar da suke da maraicin dalilai sai littattafan fiqhun malikiya yace zaka ga katan littafi amma maganganu ake ba tare da kawo dalili ba ga littafin al-mi'yarul mu'arrab littafi ne mujalladi 25 a cikin fiqhun malikiya al-mi'yar al-mugharrab mujalladi 25 wanda al-imam al-wansharisi yayi shi kakkaf cikin wannan littafi shehu usman yace magana malamin yake kawai ba tare da kawo dalili ba haka shehu usman ya faɗi ainihin a cikin littafin shi bayanu wujubil hijrati alal ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad dan haka littafin fiqh sunna littafi ne ingantacce mai nagarta dan an samu kuskure a cikin shi wannan bai soke wannan magana da muka faɗi domin imam shafi'i yana cewa aballahu an yutimma illa kitabahu Allah bai dai tsara wani littafi ba sai littafin shi daga cikin littattafan nashi ma sai alqur'ani in ba haka ba at-taura ta rude injila ta rikice babu wani littafi a yau da babu rudani a cikin shi cikin littafin da aka saukar a baya sai alkur'ani to dan an samu littafin hadisi ko na fiqhu malamin yayi kuskure sai ka ce Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi sai ka aiki da sauran abin da yake daidai ba shi kenan ba to sannan kuma sai ce ai wannan sabon littafi ne a ina kuka karanta cikin ingantaccen ilimi cewa ba aiki da sabon littafi da ka taɓa mutum wai sai ya ce wai a cikin littafin ta'alim ta'alimul muta'allim wai mai ta'alimi ya ce alaikum bil atiq ko bil aqiq ku rinka aiki da tsohon littafi wannan hadisi ne aya ce in ba dan kai tukushari bane ra'ayi ne wannan fa magana ce wadda bata gaza kowace irin magana da ake a duniyar nan mara dalili dan ya ce kawai ai aiki da tsohon littafi to yanzu ku da kuke faɗin wannan magana muna zargin ku da kuna tafsiri da sabon littafi don raddul azhan ni ina tafsiri da raddul azhan kuma da raddul azhan kuke ku kuma kune da jallale ne dukkan su waɗannan littattafai sababbi ne in an gwada su da waɗanda suka gabace su jama'a ba haka bane shi ma ta'alimin sabo ne akan wani domin ta'alimi wanda ya shi shi ma ya zo a bayan al-imam ibn abdul barri ne ibn abdul barri shi littafi jami'u bayanil ilmi wa fadlihi dangane da tsarin ilimi da sauransu al-khatibul bagdadi ya littafi game da tsarin yadda ake neman ilimi mai ta'alim shi ma daga baya ya zo ya nashi ashe nashi shi ma ya zama sabo in haka ne shi yasa babu duban sabo ko tsoho a musulunci babu duban wane ne ya faɗa ko su wane ne suka faɗa babu sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi a musulunci wane ne yake da magana mai ƙarfi mai dalili magana a musulunci ba ana gane ingancinta ne dan wane ya faɗa ba ko dan ta daɗe ko an daɗe ana jinta ko an saba a kanta wannan ba shi ke nuna cewa gaskiyar magana ba me ke nuna gaskiyar magana shine ƙarfin dalilin ƙur'ani ko ingantaccen hadisi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko dan haka tamamul minna fit ta'liqi ala fiqhi sunna ta'alifu muhammad nasiruddin al-albani طبعة جديدة منقحة ومزيدة دار الراية للنشر والتوزيع yace ainihin littafin tamamul minna cikon baiwar Allah ga baiwar Allah Allah zai cika mana baiwar shi game da ta'alikin da aka yi littafin fiqhu sunna ma'ana wannan ba fiqhu bane kawai ba kuma sunna bace kawai an gwama ne inda sunna ce kawai to kamar bulugul maram kenan sai dai ta kawo maka sunnar hadisan kenan da fiqhu ne sai ka ganshi kamar risala ko ahalari a'a to wannan sai a kawo fiqhun kaza kaza kaza kaza kaza sai a ce saboda annabi ya ce kaza to fiqhun kenan sunnan kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko sai malamin ya ce ainihin wallafar Muhammad Nasiruddin ba albani tab'atun jadida wannan sabon bugu ne yake hannuna munaqqahatun wanda aka tsaya aka tace shi aka gyara shi wa mazidatun kuma shi malam muhammad nasiruddin ya kare kare a cikin wannan ainihin bugun da ke hannunmu darun raya madabar da ake kira da darun raya wadda ke garin riyadh a kasar ainihin saudi arabia su suka buga shi lin nashiri su ke yada wannan littafi wattauze kuma su ke raba shi kasa kasa domin a kai a siyar da shi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to shine sai suka kawo ainihin wato cewa jami'ul huquqi mahfuza haƙoƙin buga littafin nan baki ɗaya an tsare su ba a yadda kowa ya buga ba sai da izini at-taba'atul ula bugun farko na wannan littafi an yi shi ne ainihin wato sanata salasin wa sab'ina wa salasmi'a wa alif hijriya hijira na da 1373 sannan at-taba'atu saniya bugu na biyu aka sake buga wannan littafi ainihin wato sanata samanin wa arba'a wa alif mila hijiriya jama'a mun gane hijira na da 1408 at-taba'atu salisa bugu na uku sanata tis'in wa arba'a wa alif hijiriya ita kuma an yi ta hijira na da shekara 1409 darun raya linnashiri wattauzi'i menene adireshin su ar-riyad ar-rabwa tariqu umar ibn al-abdulaziz hatif kaji adireshin su garin riyad cibiyar gwamnatin saudiya umar dan abdulaziz street umar ibn abdulaziz street shine ainihin adireshin su an gane wannan da kyau ko hatif ga lambar wayarsu ita ce ainihin wato hudu tara ɗaya ɗaya tara takwas biyar musawar fax sannan kuma ga lambar fax in kana da wasiƙa ba sai ka je akwati gidan waya ba ko jaka gidan waya ko post office sai dai ka sa a injin fax gashi nan hudu sifili shida shida tara hudu tara sundukul barid ga kuma akwatin gidan waya din PO box ya sake cewa shi kuma hudu sifili ɗaya biyu hudu sannan arrams sai kuma arrams mecece lambar su ta ainihin wato abin nan me take da suna kamar jakar gidan waya banda akwatin gidan waya pmb pmb ita kuma ɗaya ɗaya hudu tara tara sannan mabraka talx ga kuma telex number telex daɗin daɗawa dai shi kuma aiko sj 400981 wannan duk adireshi ne wai in kana da shakkar littafin kun ji da haka ake abin nan duk littafin da ka zo zaka karantar da almajiranka ka tabbatar tukuna da gaske ne ko ka kawai wani fasto ne je rubuta ya aje a kasuwa kuka je kuka saya kana karantar da mutane karatun fasto sai ka tabbatar wa mutane yaya littafin akai amma a tambaye ka yaushe mai risala ya rasu baka sani ba saboda shirme haka muka ji wasu suna raddi ga wasu manyan malamai a Kano suna cewa wai muhammad bin abdulwahab wai malamin ibnu taimiyya ne ibnu taimiyya sai da ya rasu shekara 500 yana karkashin kasa sannan uwar muhammad bin abdulwahab ta haifi muhammad bin abdulwahab amma kuma muhammad bin abdulwahab ya zagayo ya sake komawa ya karanta da ibnu taimiyya sannan ya dawo aka haife shi wai sun faɗa haka ne kadai banda bakin jahilci sun faɗa haka ne don su samu damar cewa ai ibnu taimiyya ma ba wahabi ne to kaji fa sai da ibnu taymiya ya rasu da shekara 500 shi yasa yan bid'a ba dai jahilci ba annakiyar jahilci akan yan bid'a ta yi yawa Allah ya kiyaye to shine mala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai itizarun wa tanbihun ga kawo hamzari da kuma fadakarwa wannan abin da zaka ji masu buga littafin ne suka kawo wannan jawabin wannan kawo hamzari din da fadakarwar wato ya kamata a ce littafin tamamul minna ya fito da dadewa to me yasa sai daga baya baya ya fito shine za su kawo hamzarin jinkirin sannan da wata fadakarwa akan cewa akwai wasu barayi da suka saci wannan littafi suka je suna bugawa ba tare da izini ba to shine za a gaya maka duk inda ka ga wannan littafi matukar baka gan shi da tambarin daron raya ba madaba'ar raya daga daga ainihin riyad to barawan littafi ne barawan bugu ne mai bugun littafin ya ce alhamdulillahi alladhi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur godiya ta tabbata ga Allah Allah shine ya san ido maha'inci harara in kai Allah na kallon ka kyas ka daga kai ka kalli wani ko ka kalli wata duk kha'inatul a'yun duk wani munafikin ido wani maha'inci Allah ya san shi wa ma tukhfi sudur Allah shi ke sane da abubuwan da ke boye cikin kiraza wa usalli wa usallimu ala ashrafi khalqihi kuma ina neman Allah ya ƙara tsira da aminci ga mafi ɗaukaka daga cikin halittar Allah ɗin sayidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah shugabanmu kuma annabinmu Muhammadu ɗan Abdullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atammu taslim Allah ya tabbatar da tsira da aminci ga annabi da mutan gidan shi da sahabban shi tsira da aminci mafi ɗaukaka da cika amma ba'adu amma bayan haka fana'taziru ila al-ikhwati al-muslimina an ta'khiri tiba'ati al-kitab suka ce muna kawo hamzarin mu game da ga yan uwa musulmi dangane da jinkirin buga wannan littafi ayi mana hakuri wa ya'udu zalika ila akthar min sababi abin da ya jawo littafin ya dade bai fito ba mas'alar sababan na da yawa dalilan suna da yawa dalilan sun fi daya min ahammiha mafi muhimmanci ko daga cikin dalilai mafi muhimmanci na jinkirin fitowar wannan littafi da wuri kiyamu ba'dihim zulman wa udwanan bi sarqatil kitab an samu wasu azzalumai ne yan ta'adda sun tsayu suka sace littafin wannan na daga babban dalilin da yasa ba a gama buga littafin da wuri ba tunda an sace shi amalahumullahu bima yastahiquna Allah ya mu'amalance su da abin da suka cancanta Allah ya mai musu da aniyarsu su wato sun sace littafin bayan da malam muhammad nasiruddin albani ya rubuta ya aiko da kofin a buga sai suka je sai suka sace daga madaba'ar to shi kenan sai suka je suka buga suka ci gaba da sayarwa to kun ga ashe tun da babu asalin abin da za a buga babu babu bugu ke dan haka sai da aka sake koma wurin malam muhammad nasiruddin albani ya sake bugo ya sake ba su kofi sannan suka zo to kun ga babban dalilin da yasa jinkirin kenan akhil muslim ya kai dan uwana musulmi لا شك أنك تعلم أن أي نوع من السرقة محرم شرعا kasan cewa babu shakka kowane nau'in sata haramun ne a cikin shari'ar musulunci wa hadha amrun fitri wannan al'amari ne ma na ɗabi'a taktadihi diyana dukkan addinai suna hukuntar da haka duk addinai sun san cewa haramun ne ai sata wa tahtamiluhu amana sannan kuma amana ta musulunci ainihin wato wa tahmiluhu amana sannan kuma amana tana ɗauke da haka amana tana sane da cewa haramun ne ainihin a sata wa kharquhu min nawaqidil fitra dan haka keta wannan tsarin to yana daga cikin abin da ke nuna mutum ya fita daga cikin tsarin ɗabi'a ya kauce wa ɗabi'a ya warware ɗabi'ar ɗan adam mutum ya je ya sata a ɗabi'ance ma za a ce wannan ya saba wa yadda ake rayuwa fadlan an an ya kuna harkan lisunan shari'atil gharra musamman ma ko kuma balle ma ya kasance wannan ya zama keta mutunci ne ga tsarin shari'ar musulunci wadda take mai haske wa nahnu izna ataziru an ta'khir mu dinnan masu darun raya yayin da muke kokarin kawo uzurin da yasa bamu buga wannan littafi da wuri ba jinkiri ya faru na'udu an nu'lina anna ayya nuskatin kutiba عليها غير دار الراية ناشرا فهي نسخة مسروقة منا أينه واتو نود نود أن نعلن أنا منا صم سنر دشيوا أن أي نسخة دون بقو نوانا للتافي كتب عليها غير دار الراية ود أكربو تونسونا با دار الراية بأجكي ناشرا ما تكربا سو أكربو تسنبقا با فهي نسخة مسروقة توانا بقوني نساتا وقد قام سعادة مدير عام المطبوعات بوزارة إعلام المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد علي الخضير بإصدار تعميمه yace akwai wani ainihin wato babban darakta janar wanda ke kula da ainihin wato ma'aikatar ainihin wato bangaren yada labarai wanda ke karkashin ainihin gwamnatin saudi arabia mai suna ainihin al'ustazu Muhammad Ali al-Khudair ya tsayu wajen fitar da doka wadda za ta ainihin game baki ɗaya wadda wannan doka tana da rakam lamba ainihin wato uku takwas ɗaya biyu sannan kuma biyu wa tarihi sannan an yi tarihin wato ran da aka rubuta wannan doka wannan takardar sanarwa akan cewa lallai duk wani bugu na wannan littafi matukar ba wanda ya zo daga darun raya ba gwamnatin saudi arabia ba ta ma yadda a shigar da shi kasar ba ba ta yadda a sayar da shi ba wannan izinin an rubuta shi ranar sha biyu ga watan hudu hijira na da dubu daya da dari hudu da tara ala jami'i manafizi wa makatibil ilami fil maktabati fil mamlaka بعدم السماح لدخول الكتاب إلى المملكة إلا عن طريق دار الراية فجزاه الله خير الجزاء سربو دوكا الدكن وتكفى a dukkanin wani ainihin ofishi na yada labarai wanda ke karkashin gwamnatin saudi arabia akan cewa ba a yadda a ba da izinin a shigar da littafin nan zuwa ainihin masarautar ƙasar saudi arabia ba matukar dai ba ta hanyar darun raya ba don haka allah ya mishi sakamakon alheri abin da ya sa muke karanta waɗannan abubuwan wani ne da bai iya larabci ba sai je yana jin haushin muhammad nasiruddin albani dan haushin da yake ji nawa ni albani na ki shiga cikin kungiyar shi to sai je sai karanta bai iya larabci ba sai je ce ai an kori albani daga saudiya ai an hana a shigar da littafin albani saudi arabia ka gani kaga wannan jahili ne rashin iya larabcin ne yake kai da mutum ya dan karanta burburi sai ya fito sai ya faɗa kuma sai ya hau duran ƙasa baki ɗaya ko ya hau ainihin mimbarin ƙasa baki ɗaya sai yana faɗin ƙarya inda za ka zaunar da shi a tsaya a ja bakin a fasara daidai shi da kanshi kuma sai ka ji ya ce ya yi kuskure in ka ce mishi to hau duro ɗin nan da kai barna ka je ka gyara sai ce ai ya riga ya faɗa sai ya ce to Allah ya tsine maka albarka inda Allah ne ya ce duk wanda yake ɓoye gaskiya bayan Allah ya bayyana Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa bay wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim duk waɗanda suke ɓoye abubuwan da Allah ya saukar Allah bai yi rowa ba Allah ya bayyana ku kuka ɓoye Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya tsine musu albarka duk wani mai tsinuwa in ya tashi tsine albarka ya haɗa da su duk abin da aka yi maka za ka ce Allah ya isa Allah ya tsine albarka ka ce Allah ka haɗa hadda masu ɓoye gaskiyar da ka saukar ka tsine musu albarka baki ɗaya Allah ya ce sai waɗanda suka tuba suka yi gyara suka bayyana ta'adin da suka yi Allah ya ce waɗannan kaɗai zan yafewa domin ni kaɗai ne mai yafewa ni ne mai gafara saboda haka in ka san cewa ka hau wa'azin ƙasa baki ɗaya ne mimbarin juma'a ne filin idi ne ka tara jama'a ne a soronka ka je ka yi musu ƙarya wai an kori muhammad nasir dinar albani daga saudi arabia to dama albani dan saudi arabia ne aiki aka ɗauko shi ya zo ya karantar aikin shi ya ƙare ya koma ƙasarsu sai me kuma yanzu kai da kake misali a ce tsohon soja ne kai ko tsohon lauya ne sai aka ɗauke ka daga garinku a jos kake a jihar kebbi kake aka kai ka gombe ka je kai aikin soja taraba kai aikin soja gongola kai aikin soja aikin ka ya ƙare kai ritaya ko aka yi maka sai ka dawo garinku sai a ce an kore ka daga soja jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to haka al'amarin nan yake jama'ar musulmi muhammad nasiruddin al-albani bara bara din nan bara waccan bariya kenan ko shine ainihin aka gwamnatin saudi arabia ta ba shi digirin girmamawa lambar girmamawa na ƙasa baki ɗaya na duniya ma baki ɗaya irin wanda aka baiwa mala abubakar mahamudu gumi ni ina nan da kasar ɗin bidiyo ɗin da kaina na ɗauka daga tashar saudi arabia to mutumin da aka kora ko aka kashe wani malami fa zindiki a nan har zuwa yana tamsiri har cewa ya ma wai gwamnatin saudi arabia ta kashe muhammad nasiruddin al-albani wacce irin karya ce wannan in kana jin haushin muhammad awal adam al-albani albanin zari ya ki shiga kungiyarka ka zagi uban shi ka zage shi wannan ya fi maka sauki amma me haɗa ka da wanda baka sani ba baka iya karanta littafin shi ba baka iya tada baki saboda ba wasali me haɗa ka da shi ga dan uwanka ne bahaushe bata maka rai sai ka zagi bahaushe dan uwanka me haɗa ka da wannan kuma ai a lokacin mun ce in suna da magana da Muhammad Nasir Dinar Albani muka faɗi lambar wayar Muhammad Nasir Dinar Albani direct into his bedroom kai tsaye sai da na ba da lambar waya kasad ya ɗauka zuwa cikin ɗakin shi ɗakin shi uwar ɗaka yadda in ka buga mishi gyarram kan gadon shi za ta dire ya ɗauka ku magana sai na ce amma sai da larabci za a yi magana dan shi bai jin hausa tunda ba bahaushe bane shi ma dan ƙasa albania ne larabci koyoye kai ma a matsayinka na mai wa'azin ƙasa baki ɗaya in ka iya larabci ka buga mai baka iya ba baka iya larabci ba ya kai ka gane cewa ya faɗi kaza a littafin shi ba daidai ba haka ke mai raddi ashe wanda ya faɗa da hausa haka ke raddi sai kai mishi raddin shi ko ba haka bane jama'a domin wanda ya rubuta da larabci baka iya larabcin da za ka yi magana da shi ba akramaka Allahu sabahal khair sabahun nur baka iya wannan ba ya kai ka iya gane larabcin da ya rubuta a littafin shi haka ke mai raddi ashe ba shi kake wa raddi ba albanin bahaushe kake wa raddi to da sai ka tsaya akan shi me kai ka to karo sama da kara jama'a mun gane fitina ko Allah ya shiryar da mu akhil muslim ya kai dan uwana musulmi inna man la yuraqibu Allah qad tasawwala lahu nafsuhu an yattakhidha mabda al-ghishi wat-tadlisi was-saraqa matiyatan lahu fa bi'sal matiyya ya kai dan uwana musulmi ka sani wani wanda ainihin bai damu baya kula da Allah bai kula da haƙoƙin Allah ran shi ya riya mishi akan ya ɗauki ainihin algushu da ha'inci da sata ya zama mishi raƙumar hawa Allah wada rai da irin wannan raƙuma wato karin magana ce malam yake kamar habaici ne malam yake an samu wani wanda bai damu da ainihin dokar Allah ba bai damu da sata da algushi da magudi ba ya saci wannan littafi ya je ya buga Allah wadaran aikin da ya ala ya tazakkaru qaulallahi tabaraka wa ta'ala shin ba zai tuna magana Allah maɗaukaki mai albarka ba da Allah maɗaukakin sarki ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimu ya ku jama'a kar ku taɓa tsammanin cewa Allah ya rafkana ne game da abubuwan da azzalumai suke inna ma yu'akhiruhum Allah ya nemi su jinkiri ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar ranar da ido zai rena fata wannan ranar Allah yake musu jinkiri har Allah ya kai mu ranar da ido zai rena fata ka ga mutum ainihin ya ainihin wulakantu shi da kanshi ya tabbatar da cewa wulakantacce ne duk waɗannan azzalumai kaka ɗauka Allah ya manta da su ne su Bill Clinton ne su waɗancan arna ne da ke kashe ainihin yan uwan musulmi a Falastinu duk Allah bai manta da su ba haka kai ma azzalumi macuci fasiki barawo ne kai dan damfara ne algushu kake yi duk abin da kake kaka ɗauka Allah ya manta da kai ne Allah ya ne maka tsaron talala ne ya sake ka ne ka je kai ta har zuwa ran da zai kama ka domin ran da ya kama ka ba za ka kubuce ba Allah ya shiryar da mu bihadha nuhibu bihadha nahibu bil ikhwa al qurra wan nashirin as sadiqina wa ashab al maktabat ash shurafa adam shira'i ayi nuskhatin mimman yatasaddawna mimman yata mimman yatasayyaduna fil ma'il akri a'adha Allah a'adhana Allah min zalika ya ce da wannan ne muke tsoratar da 'yan uwanmu masu karatu da masu yada littafi na gaskiya da sauran waɗanda suke da libraries ɗakunan karatu waɗanda suke abin girmamawa ne a gurinmu irin waɗannan mutane muna tsoratar da su akan kasa sake su sai duk wani kwafi wanda yake ainihin an yi shi ne da baƙin ruwa kwafin sata ya ce allah ya tsare mu daga irin wannan ɗabi'a a inna ayyuhal qari bil akhdhi ala yadi zalim ya kai mai karatu ka taimake mu akan kame hannun azzalimi kame hannun barawo li anna Allah azza wa jalla yaqulu domin Allah yana cewa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimaka wajen ta'addanci wajen barna wajen sabon Allah da ta'addanci abinda malaman suke cewa shine in kaga bugun da ba na wannan madaba'ar ba to babu shakka akan cewa na sata ne to kai kanka in ka je ka siya ka taimaka wa azzalumai kenan kuma Allah ya ce ka a taimaka wa masu zalunci akan zaluncinsu ka bari haka samu wannan tsaba'a ta darun raya din to alhamdulillah mu dai dama ita ce nan ta iso kasar nan walaqad awdaha al-allamatu shaykhuna al-jalil Muhammad Nasiruddin al-Albani sallamahu Allah hadha al-amr fi tanawulihi lana hasba as-sura al-muwaddiha fi as-safhati at-taliya yace walaqad awdaha al-allamatu yace babban malami shaykhun al-jalil shehin malami babba Muhammad Nasiruddin al-Albani wato mai littafin kenan sallamahu Allah hadha al-amr sallamahu Allah Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi ya ainihin wato bayyana hadha al-amr wannan ainihin al'amari fi tanawulihi lana eh fi tanazulihi lana a yayin da ya mana sassauci wajen mu mu buga wannan littafi hasba suratul muwaddiha a ƙarƙashin ko a gwargwadon yadda wannan ainihin kwafi gashi nan ƙarara fi safhatit taliya a shafin da ke biye da wannan zaka ga rubutun hannu haka akan sadara rubutun hannu an yi photocopy sai suka ce to Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne rubutun shi ne akan sassaucin da ya musu akan su buga wallahu subhanahu min wara'il qasdi walhadi ila sawa'i sabil Allah madaukakin sarki shi ke goyon bayan manufarmu sannan kuma Allah shine mai shiryawa zuwa ga hanya madaidaiciya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ira da amincin Allah su tabbata ga ainihin annabinmu Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya kara musu aminci annashir mai buga littafin mai madaba'ar darun raya shine ainihin ya faɗi wannan maganar to wannan ainihin wato shafin da ke biye da wannan shine kake gani nan rubutun hannun a sheikh muhammad nasiruddin al-albani yayin da ya ba su izini akan su buga littafin saboda ba a saba buga littattafan shi a wata madaba'a ba in ba al-maktabul islami ba a wancan lokacin wadda ke dimashku sham tana da kuma reshe a ainihin lebanon a beirut to ana tsoron kar kuma a ga wata darun raya a ɗauka ita kuma darun rayan ta sata ce sai muhammad nasiruddin albani ya musu sassauci ku je ku buga sai suka ce to ala gafata malam ka rubuta da hannun ka faro faro cewa kai ka ba mu izini don mu rubuta kowa ya gani a gasa hannunka shine sai ya haɗa musu to da ya haɗa musu akan su buga sai kuma wani ya lallaba ya je sace littafin kafin a buga shine uzurin da suka kawo jama'a mun gane wannan to shine suka sake karɓo kwafin littafin sai suka zo ainihin sai suka buga bakin jinin da muhammad nasiruddin albani ya yi da farin jinin da ya sai ya zama 50-50 daidai wa daida yadda wasu ke bala'in kin muhammad nasiruddin albani haka wasu kuma ke matukar son shi waɗanda ke matukar ƙiyayyen nan sai su yi ƙoƙarin satar littafin shi sai a ce a je a buga a ɗan ƙara wata kalma ko a rage wata don a samu a je ana zagin shi misali littafin shi salatu tarawihi sai aka je sai aka ainihin wato rage wata kalma malam muhammad nasiru dinar albani ya ce misalin mutumin da yake ƙetare raka'a goma sha ɗaya a sallar dare ta azumi ko ba ta azumi ba kamar mutumin da yake ƙetarewa ne akan sallar nafila ta azahar sai ya yi ta ainihin raka'a hudu madadin raka'a biyu nafilar da ake yi bayan azahar ko kafin azahar ai raka'a biyu za ka yi kai sallama to in kai raka'a hudu ka yi kamar azahar din kenan to da ya ce sunnatu zuhuri sai aka cire kalmar sunna din sai aka bar zuhur din sai suran magana sai ta bayyana kamar haka kamar mutumin da yake sallah azahar ne raka'a hudu to shi kenan sai makiya suka ce a to yanzu muhammad nasiruddin al-albani kuma ma yana cewa sallah azahar ma ba raka'a hudu ba ce dan ya ce sallar azhar raka'a hudu bid'a ne ke shi abin da yake cewa misalin wanda yake karawa akan sallar dare an ce annabi ko azumi ko ba azumi ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya sai ce to in ka kara kai sallar dare raka'a sha uku ko sha biyar ko ashirin ko ashirin da biyar ko talatin da shida ko da tara to kamar wanda ya zo nafila ne ta azhar madadin ya biyu sai ya yi hudu a haɗe kaga ya yi bid'a to sai aka cire kalmar nafila ɗin sai aka bar wurin ya zama kamar wanda ya salla a zahar ne raka'a hudu kun ga yayi bid'a sai aka ce to gashi albani ya ce sallar la'asar raka'a hudu bid'a ne shikenan fa a sallar azhar sai aka hau labarai ne masu raddi ne masu sai ce ba haka na faɗa ba ai ga rubutun hannuna jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan bakin jinin shine abubakar mahamudu gumi yake da shi a nan najeriya shi yasa sanda ya rubuta littafin shi raddul azhani ila ma'anil qur'an sai ya ƙi yadda a buga mishi a Najeriya me yasa saboda suna ƙin shi za su iya ƙara mai ko su rage sai ya ɗauka sai ya kai wa 'yan kasuwa darul kutubil arabiya waɗanda ke beirut sai suka buga mishi waɗannan 'yan kasuwa ne in suka ƙara maka za ka iya kai su kotu ka ɗau lauyoyi za ka iya sa daga haka a rufe maɗaba'ar tasu in suka rage maka haka don haka ba wanda ya isa ya zo ya ba su kuɗi su ƙara maka ko su rage maka sai daga baya ne ya sassauci da aka yi maɗaba'a a nan kaduna wadda maɗaba'ar da sa hannun shi a ciki sannan yadda aka fara buga littafin shi a ƙasar nan to haka al'amarin nan yake wannan bakin jinin da muhammad nasir dinil albani yake da shi shi ya jawo sai kuke ganin yana da zafi matuƙa game da ainihin buga littattafan shi in ka karanta muƙaddimar littafin sifatu sala sabon bugu za ka ji irin baƙaƙen maganganun da ya rinka a kan wasu ba don komai ba saboda sun yi sakaci an je an buga littafin an rage wasu kalmomi an zubar da wasu kalmomi makiya da suka tashi sai suka ce ku dubi wanda ake cewa ya fi kowa sanin hadisi ku dubi abin da yake rubutawa sai aka ce ai ba haka ya rubuta ba to amma ya za a yi da makiya sun kagara su ga kuskuren su dama kuskuren suke nema jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka muke da irin waɗannan zindikan anan daga cikin masu ɗariƙu da 'yan ƙungiyoyi da 'yan mazhabobi da masu abubuwa ƙoƙarin da suke kawai a ce wani ɗin nan to yau ga fa kuskuren da to shi kenan to wannan kuskuren sai a rinka yawo da kaset kai ga kaset ya zagi mai martaba jika ji haka suke wa'azin tintin haka suke yi shi abin da yake ji kenan to kai ba dan ainihin ya mai da kai jaki ba kai da ya kawo kaset ɗin sai ka ce to yanzu wannan kullum aka zauna haka ake karatun ko kuwa shekara nawa ana karatun kullum haka ake yi